والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 18 ga watan al-muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1343 wanda ya dace ma 27 ga watan 8 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba da yi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar mi kamar tuba da ake ma iyali na'am yana zama hajji a gare kalar da zaka huda ka yi kyauta da su sai ka shawarce ka wani misali tufafi da mutum yake ma iyalinsa idan suka yi niyyar kyauta da wannan tufafi ko sadaka shin shi mai gida yana da hakkin cewa sai an faɗa masa an nemi shawarar shi abin da ya fi dacewa ne na a nemi shawarar shi da izinin shi tare da cewa wannan tufafi da ya riga ya mata ya zama mallakarta shi kuma duk abin da yake mallakar ka kana da yancin da za ka yi kyauta da shi ko ka yi sadaka ko ka sayar to amma abin da ya shafi kyautata zamantakewa tsakanin ma'aurata mace ko da dukiyarta ce mallakarta bai dace ba a ce ta yi gaban kanta ta yi wani tasarrufi da dukiyarta ba tare da neman izinin miji ba an gane ko amma in ta yi ba laifi ba ta yi amma yana daga cikin kyautatawa ko da abu mallakarta ne in za ta yi wani tasarrufi kyauta ko sadaka ko wani sayarwa to ya kamata a ce ta sanar da shi kuma ta nemi izinin shi amma abin da yake nashi to wannan daman baya halatta ta yi kyauta ko ta yi sadaka dole sai da izinin shi kamar misali abinci da zai kawo cikin gida da abin da ya kama da haka to baya halatta ta dauka ta yi kyauta sai in shi ya ba shi ya ba ta izini Allahumma sai dai irin dan abin da bai taka kara ya karya da ake sadaka da shi ga mabaraci in ta yi da halin kyautatawa ba dan keta wato da bakin ciki daya wasu mata wanda in ka kawo abu cikin gida fama suke su bazartar da shi to in dai ba akan irin wannan bane to babu laifi kamar dan abin da bai taka kara ya karya abin da za a dauka a ba mabaraci to wannan ko da bata nemi izinin shi ba ba laifi amma abin da ya fi dacewa shi ma dai ta faɗa masa cewa to dan abin da bai taka kara ya karya idan mabukaci ya zo zan iya dauka in bashi in ya ba ta izini to in bai ba ta izini ba kuma dole za ta taka wuki na'am shi a ran juma'a a masallacin juma'a akwai nau'in zaman da shari'a ta yi hani shi ne ake kiran shi da larabci alhitiba ko kuma ka kiraye shi alhabwa mutum ya zauna akan mazaunan shi ya kafa ƙawahuwan shi ya haɗa hannuwa haka a ƙwaunin shi da wannan zama haramun ne a ranar juma'a idan mutum ya halarci masallaci kafin limamiyar hikima malamai suka ce game da hani game da wannan zama saboda duk wanda ya wannan zama baya da amincewa game da fitar iska kaga arwalla ta warware kuma ka tashi kana ketare jama'a domin jaddada arwalla wannan bai dace ba wasu suka ce hikima saboda kada al'auran mutum ta fari saboda irin wancan lokaci ai galibi izar ne suke sawa zane to shi yasa shi wannan zama a ranar juma'a a masallaci kafin sallar juma'a to baya halatta yin wannan zama na'am sai an jima wai wa yake da haƙƙin tada ikama wanda ya kiran sallah ko kuma wani ma yana iya tadawa akwai hadisi da ya zo amma bai inganta ba don haka ba sharaɗi ba ne ko mu ce ba haƙƙi ba ne ba na wanda ya kiran sallah a ce shi zai tada ikama an gane ko tare da cewa kuma shi masallaci ai daman abu ne sananne a shar'ance akan keɓance masa ladani ne shi kwaladani dama aikinsa kiran sallah da tare ikama an gane ku kiran sallah da tare ikama to a nan kenan duk in an yi kiran sallah wanda ya fi dacewa ya tare ikama kenan shi ne dai ladanin da ya kiran sallah saboda daman shi aka kebance da wannan aiki amma in wani ya tare ikama kuma ba laifi ba ne kamar yadda ita kanta ikama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta da sunan kiran sallah a hadisin da yake cewa baina kulli azanai ne salatu tsakanin dukkan kiran sallah biyu manzan Allah ya ce akwai sallah ita ce sallah ta nafila idan haka shi kuma kiran sallah in an yi masallaci ba a barin shi haka karan zube ya kamata a yi kokari a ayyana wane shine ladani kuma ana iya yin lada ne sama da ɗaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ladannansa guda biyu ko ma har mu ce zuwa uku akwai Bilal akwai Abdullahi ibn Ummi Maktum akwai kuma Abu Mahzura dukkan su waɗannan ladannai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin ladannan wasu sun kasa sun raba Bilal shi yake kiran sallah a farko cikin dare sallar asuba kenan kafin lokaci ya shiga sannan abdullahi ibn ummi maktum shi yake kiran sallah idan lokaci ya shiga wannan hadisi yana tabbatar da halaccin yin sama da ladani daya a masallaci guda kamar yadda hadisi ne sahihi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda a ce mutane sun san girman ladan da ake samu game da kiran sallah da sahu na farko a ce ba za su samu ba sai sun yi ƙuri'a maza Allah ya ce wallahi da sun yi ƙuri'a tsakanin misali masallaci ne aka gina sai ake famar ayyana lada ne to inda a ce mutane sun san girman ladanci to da sai an yi ƙuri'a ita kwa ƙuri'a ana yin ta ne ga abin da ba zai iya rabuwa ba an gane ko abu ɗaya ne wanda kowa yana da haƙƙi to amma abin ba zai iya rabuwa ba to sai a zo a yi wala-wala a rubuta sunayen jama'a a saka a cikin kula a karkada a ɗauko wanda aka ɗauko to wannan shine Allah ya bara ba to inda a ce an misali an gina masallaci kai kana so ka zama ladani ni ina so shi yana so to yaya za a yi sai a zo a rubuta sunayen a saka a cikin wata hula sai a ce a ɗauko wanda ya canji wanda aka ɗauko to wannan rabon shi ne hakkin shi ne shi Allah ya ba to inda a ce mutane sun san ladan da ake samu game da kiran sallah to da kowa ya zaburo ya ce yana so sai dai a yi ƙuri'a a ƙarshe wanda Allah ya sa rabon shi da ya ci to amma kasancewar saboda sakaki da rashin mahimmancin menene ladanci ya kasance da yawa daga cikin jama'a suna nisan da shi har ma ya kai mutane a yau suna ɗaukar ladanci sai mutumin da ya rasa tudun dafawa misali kamar yadda suke faɗa shi ne wai zai zauna a masallaci game da ladanci da abin da ya kama da haka shi kuma abu ne wanda yake mai girman lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda hadisi yana cikin sahihul bukhari manzo Allah yake ce masa kai abu sa'id mutum ne mai son zaman daji domin makiyayi manzo Allah ya ce masa in lokacin sallah yayi ka yi kiran sallah kuma ka kuga muryarka manzo Allah ya ce babu wani abu da zai ji muryarka dan adam ko aljan ko wata dabba ko wani kwari ko wani hoge ma'ana abin da ba shi da rai manzo Allah ya ce face sai ya ba da shaida akan ka a ranar kiyama sai ya ba da shaida iya duk abin da ya ji muryar ladani abu wanda yake mai rai da wanda ba shi da rai sai ya ba da shaida a kan shi a ranar kiyama kuma haka hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al mu'adhdhinuna adwalun nasi a anaqan yawmil qiyama ladannai su suka fi kowa tsawon wuya a ranar kiyama malamai suka ce tsawon wuya ma'ana kusa da jinkan Allah subhanahu wata'ala ma'ana sun fi kowa kusaci da jin kan Allah subhanahu wata'ala a ranar kiyama don haka dai a takaice ladani shine aka dora ma wannan aiki kiran sallah da ta da ikama amma ba laifi ba ne ba wani ya yi kiran sallah kuma wani ya ta da ikama darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu fardil kumus kuma mun tsaya ƙarshen babi na sha takwas bayani ya gabata a kansa darasi na yau insha Allah za mu tashi farkon wato babi na sha tara قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن يوسف هو التنيسي هو الفريابي قال حدثنا الأوزاعي هو عبد الله بن عمرو عن الزهري هو محمد بن عبيد الله بن شهاب عن سعيد بن المسيب هو المخزومي وعروة بن الزبير أن حكيم بن هزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خدر خلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يده حكيما ليؤديه العطاء فيأبى فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر دعاه ليؤتيه فأبى أن يقبل منه فقال يا معشر المسلمين إني أغرد عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرضى حكيم أحدا من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد وابن درهم عن أيوب هو ابن أبي تميمة السكتياني عن نافع هو مولى ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره, فأمره أن يفي به قال وأصاب عمر جاريتين من سبي هنين فوضعهما في بعض بيوت مكة قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي هنين فجعلوا يسعون في السكك فقال عمر رضي الله عنه يا عبد الله انظر ما هذا قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي قال اذهب فأرسل الجاريتين قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجئران ولو ائتمر لم يخف على عبد الله وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال من الخمس وزاد مأمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه في النظر ولم يقل يوم قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن هو ابن أبي الحسن البصري قال حدثنا عمرو بن تغلب قال حدث قال حدثني عمرو بن تغلب رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين فكأنهم عتبوا عليه فقال إني أؤذي قوما أخاف ضلع أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب فقال عمرو بن تغلب رضي الله عنه ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم زاد أبو عاصم عن جرير أنه قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه بهذا قال حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الله البيالسي هو هشام بن عبد الملك البيالسي قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث أهد بجاهلية قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة قال حدثنا الزهري أنه قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال حوازن ما أفاء فطفق يؤدي رجالا من قريش المئة من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي قريشا ويدعنا وسيوفنا تطهر من دمائهم قال أنس رضي الله عنه فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم قال له فقهاؤهم أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديث أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا حديث أحد أحدهم بكفر أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به فقالوا بلى يا رسول الله قد ردينا فقال لهم إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض قال أنس فلم نصبر malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana kyauta da wani abu na kumusin ganima da abin da ya kama da haka ga waɗanda suke abin lallasar masukata ma'ana mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan aka tattara ganimar yaki kamar yadda bayani ya gabata akan kasa ta kashi biyar sai a wari kashi ɗaya wanda wannan kashi ɗaya tuntuna Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba ya bayyana mana suwa suke da haƙƙi a cikinsa shi dai wannan kashi ɗaya daga cikin biyar in ganima na Allah ne da manzansa da dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na kusa an gane ko da marayu da waɗanda suke miskinai da baƙo wanda yake ɗan wucewa waɗannan biyar ɗin su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana masu haƙƙi a cikin kumusin ganima to daga cikin wannan kumusi na ganima wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ɗau wani abu daga cikin ya yi kyauta da shi ga waɗanda suke abin lallasar mazukata wanda kar mu manta shi wannan kumusi na ganima a magana mafi rinjaye wato tasarrufi game da abin da ya dace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai ga me ya dace yayi da wannan kumsi na ganima lafazin almu'allafatu qulubuhum wasu jama'a ne aka yi ma lakabi wanda kusan nau'i uku ne nau'i na farko akwai kafiran da ake kwaɗayin musuluntarsu to wannan akan ɗauki wani abu daga cikin ganimar yaƙi ko kuma zakka a basu domin kwadaitar da su zuwa shiga musulunci kamar yadda ta wannan hanya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore jama'a da yawa sun karbi musulunci kamar yadda wani daga cikin kafirai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka lissafa raƙumi ɗari aka bashi aka ƙara lissafawa aka bashi kai tsaye yana komawa cikin jama'arsa cikin danginsa sai yake cewa ya qaumu aslimu yace fa inna muhammadan yu'ti afa man la yakhsha al yace ya ku jama'a ku musulunta yace domin muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yana kyauta irin kyautar mutumin da baya tsoron talauci haka lokacin da ya lissafa raƙumi ɗari ya yi kyauta ga wani shugaba daga cikin shugabannin ƙabilu na larabawa yake faɗa da kansa yake cewa wallahi da a doron ƙasa bani da wani makiyi sama da kai ya muhammad ya ce amma a yanzu ya ce wallahi bani da wani masoyi sama da kai to lalle akan ɗau wani abu daga cikin ganimar yaƙi ko zakka a yi kyauta da shi ga kafirai waɗanda ake kwaɗayin musuluntarsu nau'i na biyu su ne kafirai waɗanda sun rigai sun musulunta sababbin musulunta to waɗannan akan ɗauka a basu don su ƙara samun nutsuwa a cikin musulunci an gane ko waɗanda sun musulunta to amma imani bai rigai ba ya zauna a cikin zukatansu to akan ɗauka a basu domin su ƙara samun nutsuwa a cikin musulunci na uku su ne kafiran da ake jin tsoron sharrinsu da muguntarsu to wannan akan ɗauki wani abu daga cikin dukiya ta zakka ko ta ganimar yaƙi a ba su domin a dakushe kaifin sharrinsu da muguntarsu to shine a nan wato malam ya yi babi wanda ke bayani game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan ɗauki wani abu daga cikin humusin ganima da abin da yi kama da haka shine zakka da sauransu manzon Allah yakan ɗauka ya ba waɗanda suke abin lallasar mazukata kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala da ya bayyana mana masarifus zakka inda ake sarrafa zakka ubangiji ta'ala ya zano da wannan nau'i domin nau'i takwas ne a cikin fadarsa inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina wa fi sabilillahi wa binis sabili shi ne mana yake cewa rawahu abdullahi ibn zaidin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn zaid Allah ya kara masa yadda ya rawaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisin da manzon Allah yakan dauka ya ba waɗanda suke abin lallasar mazukata shine na malam ya zo mana da hadisin wato sa'id ibn al-musayyab da shi da urwa ibn zubair suke faɗa anna hakim ibn hizam lalle hakim ibn hizam Allah ya kara masa yadda qala shi yake faɗa yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa a'tani na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa a'tani manzon Allah ya dauka ya bani in masa'altuhu sannan na koma roƙonsa fa'a ba ni manzan Allah ya sake ɗauka ya ba wanda wannan yana nuna mana karamcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matukar akwai agunsa in sau goma za ka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai mai da ka ba haka nan hannu wuhi zai ɗauka ya baka kamar yadda hadisi ne sahihi wasu jama'a daga cikin mutanen madina sun zo sun roƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ɗauka ya ba su suka koma roƙonsa ya ɗauka ya ba su suka koma roƙonsa manzan Allah ya ɗauka ya ba su hatta faniya ma inda ku har sai da abin da ke gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya kwata-kwata ya ƙare a lokacin da manzan Allah yake cewa to kusan da cewa babu wata dukiya da zan dakace ta in ki ɗauka in baku ya ce amma fa ku san da cewa duk wanda ya nemi kame kansa ubangiji ta'ala zai azurta shi da kamewa duk wanda ya nemi wadatar da kanshi ubangiji ta'ala zai azurta shi da wadata maza Allah ya ce ai shi dan adam mutum a rayuwarsa ba a taɓa masa wata kyauta kyauta mafi alkhairi sama da ɗaukan hakuri da kamewa to don haka kuma wannan yana nuna mana halaccin mutum ya roƙa ko da yana da hali amma roƙon da ya halatta in kana da hali sai ga wanda yake shugaba domin ba aljihun shi bane zai ɗauka ya baka a dukiyar Allah ne zai ɗauka ya baka amma na haka ka roƙi wani can daban to wannan sai in har bukata ta kama ba hali amma matukar kana da hali roƙo haramun ne shine ya ce na roƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka ya bani na koma roƙonsa ya ɗauka ya ba sun maƙalari sannan manzan Allah sai ya faɗa gare ni ya ce ya hakim ya ce ya kai hakim inna hazal mala khadirun hulun manzan Allah ya ce ka san da cewa ita fa wannan dukiya da kake gani manzan Allah ya ce abace wadda take tsanwa shar kuma hulun abu ce wadda take mai zaki maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta dukiya da launi wanda yake tsanwa saboda babu abin da ya fi jan hankalin jama'a a yau wato sama da dukiya ba ma a yau ba amma wancan lokaci galibi dukiya ɗabi'ar ta ce kamar yadda launi tsanwa ya fi kayatarwa a ganin ido to haka ita dukiya sannan manzon Allah ya ma- ya siffanta ta da siffa ta biyu ya ce hulun abu ce wadda take mai zaki saboda duk wani abu wanda yake mai zaki wato ya fi kayatarwa a wajen ɗanɗano an gane ko saboda dukiya abu ce mai daɗi a zuciyar mai ita don haka raba mutum da dukiya sai an sha wahala shine manzon Allah ya ce inna hazal mala lalle wannan dukiya da kake gani ya kai hakim manzon Allah ya ce khadirun ya ce abu ce wadda take tsanwa hulun kuma abu ce mai zaki manzon Allah ya ce kenan kaga sifa ce biyu wanda abubuwan nan biyu in suka haɗu to sun fi ƙayatarwa yanzu ka ɗauka 'ya'yan itace duk ɗan iccen da ya kasance tsanwa ne sannan kuma yana da zaƙi to ya fi ƙayatarwa akan wanda yake wani gashi tsanwa kuma ga zaƙi shi ne maza Allah sai ya ce faman a kaza hobi sakawati nafsi duk wanda ya karɓi wannan dukiya da daɗin rai burika da fihi za a sanya masa albarka a cikin wannan dukiya wanda ya karɓe ta da daɗin rai wanda daman kai ba roƙo ba ka yi kuma baka nuna kwaɗayi da zalama aka ɗauka aka baka ka karɓa da hannu biyu kana mai jin daɗi to za a sanya albarka a cikin wannan dukiya da ka samu maza Allah ya ce wa man aka zahu duk wanda ya karɓi dukiya bi ishrafi nafsi maza Allah ya ce da hange na zuciya nuna kwaɗayi da zalama kai a baka maza Allah ya ce lam yubarak lahu fihi ba za a sanya masa albarka a cikin wannan dukiya to don haka a nan abinda muke so mu gane wannan fa lafazi ne wanda yake gamanne sawa'an wanda yake abu wanda yake mallakar ka ko ba mallakar ka ba ya kamata duk abin da za ka karba na dukiya to kar ka nuna kwaɗayi da salama na abaka in dai kana so ka ga albarka a cikin wannan dukiya kai ko da kai ma'aikaci ne misali kar ya zamanto baka da hakuri a wajen mutuwar wata to da yawa za ka samu wanda ya fi kowa zalama da zaran an ce wata ya mutu a- ya fi kowa zalama kawai zancen shi kawai shine albashi da wani wani to ya zamanto mutum yana da hakuri akan abun bai ya nuna kwaɗai da zalama to wannan yakan sanya albarka a cikin duk abin da mutum ya samu amma duk abin da mutum zai nuna kwaɗai da zalama maza Allah ya ce lam yubarak lahu fi ba za a sanya masa albarka a cikin shi kaga anan cewa ya fa man akhazahu duk wanda ya karbi dukiya bi sakawati nafsi wato da daɗin rai babu wani tashin hankali babu wani babu wani kwaɗayi babu wani zalama kai dai ka san haƙƙinka ne ba yadda za a iya margaye koma zuwa wani lokaci ba ka za a yi ko da kana da wannan manzo Allah ya ce yubar burika lahu fihi za a sanya masa albarka a cikin wannan dukiya sai ya ce wa man akazahu duk wanda ya karbi dukiya bi ishrafi nafsi wato da hange wanda yake na rai lafazin ishraf shine ma'ana ka ringa hango abu wanda yake nesa kaga ba komai bai sa mu yake sa mutum ya ringa hangen nesa illa kwadai da zalama manzo Allah ya ce lam yubarak lahu fihi ba za a masa albarka a cikin wannan dukiya ba manzo Allah sai ya ce wa kana kallabi ya akulu wala yashba zai zama tamkar mutumin da yake ci yake ci amma baya koshi wallahi ka kiyasta ko a cikin ma'aikata zaka ga wanda kawai shi kullum hamar shi wata ya mutu zaka ga kafin watan ya mutu duk abin da yake hannun shi ya kakkabe shi ya kakkabe shi me yasa saboda kasancewar ya riga ya allaka abin da zuciyar shi za ka ga mutum yana kamar wanda yake ci baya koshi shi ne ya ce kallabi ya akulu wa laye shi ba kamar wanda yake ci baya koshi to haka duk mutumin da zai ringa kwaɗan abin hannun mutane ya ringa roƙonsu to komai aka bashi to wannan ba zai wadatar da shi a kullum kawai talaucin shi karuwa yake bukatar shi karuwa take maza Allah sai ya ce wal yadul uliya hannu madaukaki khairun min al-yadi sufula manzon Allah ya ce shi yafi hannu wanda yake makaskanci al-yadul uliya shine yadul mu'di hannun wanda yake bayarwa manzo Allah ya ce khairun min- min al-yadi sufula shi yafi alkhairi game da hannu makaskanci al-yadu sufula shine kenan yadu al-akhis hannun wanda yake mai karba wanda zai dauka ya bada yafi wanda zai karba hannun da zai bayar yafi hannun da zai karba kenan anan kwadaitarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana da zaburarsuwa da ba da ƙarfin gwiwa mutum ya zamanto mai kyauta idan kana so ka zamanto fiyayye komin kaɗan ƙin abin da Allah ya hure maka ka ɗauka ka bada ƙala hakim hakim ibn hizam Allah ya ƙara masa yadda sai yake cewa fa qultu ya rasulallahi sai na ce ya manzon Allah wallazi ba saka bil haqqi rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya la arzaqu ahadan ba'daka shay'an hatta ufarika dunya yace wallahi nan gaba wani bazan tauye masa wani abu wanda yake na hannun shi na dukiya yace har sai na kai lokacin da na rabu da duniya ma'ana nan gaba har mutuwa ta ce mun bazan koma roƙon wani ba abu dai na hannun mutum na dukiya yace wallahi bazan koma roƙon ba ma roƙo ba ma'ana in ma an bashi yace ba zai karba ba shine yace la arzau ahada yace la arzau ahada bazan tauye ma wani ba a daka bayan ka shay'an wani abu nashi na dukiya sawa'an in roƙa ko ya dauka ya bani na karba yace nan gaba an kare hatta ufarika duniya yace har sai na rabu da duniya fakana abubakar radiyallahu anhu abubakar allah ya kara masa yadda ya kasance ya duku hakiman yakan kirayi hakimi ibn hizam li yu'diya hul aba domin yayi masa kyauta kyauta ta musamman fa ya ba an ya kaba da minhu shay'a hakim sai ya ki karba abubakar allah ya kara masa yadda da ya zama khalifar manzon allah sallallahu alaihi wasallam takanas yakan kirayi hakim ibn hizam ya dauki wani abu daga cikin dukiya ta baitul mali ya dauka ya bashi amma hakim ba zai karba ba thumma inna umara da'ahu li yu'diyahu umar Allah ya kara masa yadda shi ma da ya zama khalifa sai ya kirayi hakim domin ya yi masa kyauta fa ya aba an ya kaba da minhu sai ya ce shi ma ba zai karba ba fa aba an ya kaba da minhu sai ya ki ya karbi wannan kyauta da umar ya masa kaga yadda mazan shiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke da cika alkawari kaga rantsuwa yayi ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an fa ƙare ko daga wannan karo ya ce nan gaba har mutuwa ta cin mun ya ce ba zan koma tauye ma wani wani daidai da wani abu wanda yake na dukiyar shi ya ce ba zan tauye ba in roƙa ko kuma a ɗauka a bani in karɓa ya ce daga yanzu shi kenan to kaga abubakar ya ɗauka ya bashi ya ƙi karɓa umar ya zo ya biyo baya shi ma in ya ɗauka ya bashi baya karɓa faƙala sai wato abubakar allah ya ƙara masa yadda ko kuma umar allah ya ƙara masa yadda sai yake faɗa yake cewa ya ma'asharar musulmi ya ce ya ku jama'a ta musulmi inni uridu alaihi haƙƙa kusan da cewa hakim wato nakan bujiro masa da haƙƙinsa allazi qasama Allahu lahu min hazal fai wanda Allah ya raba da shi a cikin wannan dukiya ta gani ka gafa dukiyar da yake da haƙƙi ne ma a cikinta fa ya aba an ya akuzahu sai ya ki karba abin da yake da haƙƙi ne ma a cikin shi baya karba to ina ga abin da ba shi da haƙƙi a ciki sai ya ce falam yarza hakimun ahadan minan nasi shay'an ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama hatta tuwfiya hakim Allah ya kara masa yadda bai tauye ma wani daga cikin mutane wani abu wanda yake na dukiya bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta tuwufiya har aka kai lokacin da Allah ya karbi rayuwar shi hakimi ibn Hizam dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa man yastagni yughnihillah duk wanda ya nemi wadatar da zuciyar shi to Allah zai azurta shi da wadata wadata ta hakika daman wadatar zuciya ita ce a shahid dai a takaice a nan daga cikin abin da yake humusi ne na ganima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yakan ɗauka ya ba wato wasu daga cikin jama'a waɗanda suke kuma abin lallasar masukata wanda hakim ibn hizam Allah ya kara masa yadda wato yana daga cikinsu sannan malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin nafi maulani na abdullahi dan umar yake faɗa lalle umar allah ƙara masa yadda ya faɗa yake cewa ya manzan allah innahu kana alayhi ya atikafu yawmin fil jahiliya lalle wato akwai alwashin yin itikafin yini ɗaya a kaina tun a jahiliya idan aka ce jahiliya shine ma qabla islam kafin musulunta ma'ana tun a jahiliya kafin ya musulunta umar allah ya kara masa yadda ya ci ma kanshi alwashin yin itikafi na yini daya a masallacin allah mai alhurma wanda wannan yana tabbatar mana wato jama'ar da allah ya turo da manzan allah sallallahu alaihi wasallama a cikinsu suna ibada sai dai ibadar ba sa tsarkake ta ga ubangiji subhanahu wata'ala ibada ce wadda take wake da shinkafa shirka da ubangiji subhanahu wata'ala wanda wannan yana nuna mana itikafi tun kafin musulunci ma akwai shi illa kasancewar musulunci da ya zo sai ya masa gyaran huska ya tabbatar da shi ya bayyana abubuwan da suka dace da abin da su dace ba mai itikafi ne to shine umar yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai alwashin itikafin yini ɗaya a kaina a jahiliya tun a jahiliya wanda wannan yana tabbatar mana wato shine halaccin yin itikafi na yini ɗaya ko na dare ɗaya kamar yadda yake cikin wata riwaya itikafin dare ɗaya ne Umar ya ci ma kanshi alwashi tun a jahiliya manzon Allah ya ce masa ya cika alwashin da sabani ga malikiya suka ce baya dacewa mutum ya yi itikafin yini kadai ko itikafin dare sai dai ya yi itikafin yini da dare yawmun wa laila don haka dai wannan hadisi raddi ne a kansu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi cewa ya cika itikafinsa shine anan yace fa amarahu an yafiya bihi manzon Allah ya umarce shi cewa ya cika wannan alwashi da yi qala sai yake faɗa yace wa asaba umaru jariyataini min sabi hunaini wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu kuyanga biyu wato daga cikin ribatattun bayi na yakin hunaini ma'ana da aka raba ganima ta yakin hunaini umar Allah ya kara masa yadda ya samu wato kuyanga guda biyu baiwa biyu ya samu fawada'ahuma fi ba'd buyuti makka sai ya aje su a wani gida daga cikin gidajen birnin makka anan ya aje waɗannan bayi nashi guda biyu wannan kuyangi nashi guda biyu qala sai nafi yake cewa famanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala sabi hunaini wato bayin da aka ribato a yakin hunaini wato gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya wato ya yi musu baiwa manzan Allah ya ce ku je gaba ɗaya an sake ku kun zama ‘ya'ya su waɗannan ku yangi lokacin da suka musulunta bayan da aka aka ribato manzan Allah sai ya ce ku je gaba ɗaya an sake ku kun zama ‘ya'ya wanda waɗannan wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu baiwa daga cikin wannan kumusi da aka kasa kashi biyar wannan kashi ɗaya da aka samu to da suka musulunta manzan Allah gaba ɗaya sai ya musu baiwa daman tuntuna Allah ya faɗa hatta idza askantumuhum fashuddul wasaq fa imma mannan ba'd wa imma fida'an hatta taba al harbu aw zaraha shine manzo Allah ya musu baiwa ya ce ya sake su kowa ya je ya shiga sha'anin sa an yantar da shi shine yake faɗa yace fa ja'alu yas'auna fis sakar wato sai suka haɗu su waɗannan bayi suna kai kawo a cikin kwararo dukkan wasu titina na makka sai farin ciki suke sai murna suke suna kai kawo ana ta hayaniya kamar yadda yake cikin wata riwaya umar allah ikara masa yadda sai ya ji kamar hayaniya ta yi yawa a kan titin ba wannan kin makka ba madina shine yace faja'alu yas'auna fis sakak wato sai ya zamanto bayi suna kai kawo wato a cikin titina don jin daɗi da murna an yantar da su faƙada umar umar sai yake faɗa ga ɗansa abdullahi ya ce ya abdullah ya ce ungur ma haza ya ce diba menene nake jin hayaniyar mecece nake ji ƙala sai ya ce masa manna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala sabi ko kuma a makka ne saboda me yasa kasancewar shi yakin hunain ya kasance ne gaf da fathu makka da amma aka ci makka da yaki daga nan hunain aka wuce da aka je aka gama yakin hunain aka dawo a nan ji irana cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yada zango ya raba ganimar yaki daga nan kuma aka zo makka daga makka kuma sannan aka koma gida madina to tun kafin a koma gida madina ne a makka ne umar ya ajiye wannan bayi nashi biyu a cikin wani gida daga cikin gidajen makka kenan kafin su koma madina su waɗannan bayi da suka musulunta manzon Allah ya musu baiwa ya ce gaba ɗaya ya sake su to umar da ya ji waɗannan hayaniya suna yawo suna kai kawo a titi don farin ciki da murna an 'yantar da su sai ya faɗa ga ɗan shi abdullahi ya ce fita ne kamun menene hayaniyar mai cece nake ji hala sai ya dawo yake ba shi labari ya ce manna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala sabi ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya yi baiwa ga bayin da aka ribato na yakin hunai hala sai umar ya ce izhab ya ce ya kai ɗana abdullahi tafi maza fa'arsilil jariyatayn waɗannan ku yangi nawa biyu su ma saka su ni ma na sake su na yafe su na yantar da su kaga yadda wato suke da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma waɗannan bayi baiwa shi ma Umar wanda yake kasan shi gaba ɗaya sai musu baiwa yace ya sake su nafi Allah ya kara Allah ya ji kansa sai yake faɗa sai yace walam ya atamir rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min al-jirana yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi wata umra daga nan jirana jirana wani dawa ne wanda yake wajen makka ma'ana yana kusa da makka an gane ko yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi umra daga nan jirana kamar yadda wasu jama'a suke faɗa ya ce walawi itamara inda a ce daga nan jirana manzan Allah ya iso maka ya yi umra ya ce lam ya kafa ala abdullahi ba yadda za a yi umra manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wannan bulaguro na manzan Allah tafiya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta goyi ga abdullahi da abdullahi dan umar ya san da wannan to ka'ida ta malamai suka ce al-musbitu muqaddamun ala nafi mai tabbatarwa shi ake gabatarwa akan wanda ya kore lalle tabbas maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umra daga nan rana cikin dare da mazan Allah ya zo daga yakin hunai ya yada zango a nan rana a nan manzan Allah ya raba ganima ta yaki a cikin yinin cikin dare a cikin daren manzan Allah sai ya gangaro makka ya zo ya yi umra kuma a cikin daren ya koma saboda haka ne mafi yawa ba su san da cewa ya yi wannan umra wanda tana daga cikin umra uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a rayuwarsa da umra wadda ya yi a shekara da ta dawo daga sulhul hudaybiya sai umra ta jirana sai kuma umrar shi da ya yi a hajjin shi ta bankwana domin kirani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi to a takaice dai a nan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan bayi mazan Allah ya musu baiwa ba don komai ba illa domin lallasar lallasar wato zukatansu domin su ƙara tabbata a cikin musulunci da suka musulunta ne mazan Allah ya ce to ku je gaba ɗaya an muku baiwa an yantar da ku gaba ɗaya kun zama yaya a takaice wannan hadisi hadisi ne mursal domin nafi tabi'i ne an gane ko kuma bai haɗu da umar allah ikara masa yadda domin shi yaro ne na yantaccen bawa ne na abdullahi dan umar tare da cewa a nan gaba al'imamu bukari zai zo da hadisin hadisi ne wanda yake musu kamar yadda anan ma yake cewa jarir ibn hazim ya dada a riwayarsa daga ayyub shi kuma daga nafi shi kuma daga abdullahi dan umar wa qala sai yake fada sai ya ce min al ai waɗannan bayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu baiwa daga cikin khumusi ne na ganimar yaki kenan abin da aka ware na khumusi kashi ɗaya daga cikin biyar in ganima to su ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu baiwa Umar da ya ji da haka shi ma rabon shi sai ya musu baiwa sannan sai yake cewa ma'amar ibn rashid al-azdi ya rawaito daga ayyub daga nafi shi ma daga abdullahi dan umar fin nadri wato wannan itikafi da umar an gane ku fin nadri a cikin kissa kenan ta'addawal da ta'alwa ta'addawal da shi umar Allah ya kara masa yadda ya daukan ma kansa shine yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa yayi wato ya ci ma kanshi alwashin itikafin yini wato a masallacin Allah mai alhurma tun a jahiliya manzo Allah ya ce masa ya cika da itikafinsa to shine sai ya ce walam yaqul yawm shi amma walam yaqul yawm shi bai faɗa ba yawm domin a waccan riwaya itikafu laila itikafin dare ɗaya ne an gane ko yayi alwashi zai yi a masallacin Allah mai alhurma manzon Allah ya ce masa ya cika da itikafi wannan addawar dinsa ne sannan hadisi na uku a baban hadisin amr ibn taglib Allah ya kara masa yadda yake faɗa ya ce a aqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qauman wa mana a akarina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan ware wasu jama'a ya yi musu kyauta wasu kuma manzon Allah ya hana su an gane ko daga cikin jama'a mazan Allah sai ya keɓance wasu ya musu kyauta wasu kuma ya hana su faka annahum atibu alaihi ka ce su waɗanda aka hana wato sun yi rarauka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun nuna damuwa ta yaya za a yi a bambanta su wasu a basu mu kuma a hana mu shine yace faka annahum atibu alayya ka ce sun yi rarauka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce rarauka shine ka nuna wani abu na zargi na damuwa abinda ya kamata a ce an maka amma ba a maka ba kamar yadda so da yawa wanda kake kusa da shi wani abu na farin ciki ya same shi kamar wata sauga wani abu ya ɗauke shi ya manta bai faɗa maka ba sai ka ji mutum yana rarauka ya zuwa na har yi sauga bai faɗa mun ba duk taron da muke da shi wannan shine ake kira rarauka a ba wani ni ba a bani ba shi ne ya ce faka annahum atibu alaihi ka ce sun yi masa rarauka me yasa ya hana su faƙala sai manzon Allah yake faɗa sai ya ce inni u'udi qauman kusan da cewa ni nakan yi kyauta ga wasu jama'a manzon Allah ya ce a khafu bala'ahu ya ce ina jin tsoron karkata a cikin zukatansu ma'ana kar su kauce ma gaskiya waje za'ahum da rash da kashin haƙurinsu maza Allah ya ce shi yasa nake ɗauka in ba su akwai mutanen da imani bai rigai ba ya tabbata a cikin zukatansu wanda in ba a bibiye su ba da irin wannan kayan duniya to na su zame abu ne wanda yake mai sauki idan aka ce zala shine wato karkata gurgunci kenan shine dan kar su kauce ma karkace ma gaskiya saboda zukatansu akwai bulbudi wanda yake na rashin lafiya wanda in har ba a ba su ba kenan wannan yana iya sa su ja da baya maza Allah ya ce wa jaza'ahum wato da kashin hakurinsu shi yasa nake dauka in ba su yace wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allahu fi qulubihim min alkhairi wal ghina wasu jama'ar ko wanda nake hana manzo Allah ya ce ina dogarar da lamarinsu zuwa ga abin da Allah ya sa a cikin zukatansu na alkhairi da wadata wasu mutanen suna da alkhairi a cikin zukatansu da wadata ko ba a basu ba babu wata damuwa tare da su maza Allah sai ya ce minhum amru ibn tabli daga cikin irin waɗannan mutane wanda Allah ya cika zukatansu da alkhairi da wadata maza Allah ya ce akwai amru ibn tabli to kaga kyauta da hikima ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne kamar lokacin da muke mawa wasu daga cikin malamanmu tambaya wai me yasa mafi yawan muhsinun na kasar saudiya da sauran kasashen larabawa galibi taimakonsu suke sarrafa shi a kasashe waɗanda suke na turawa da sauransu shi ne sai suke yake kwatanta cewa shi irin waɗannan abu akan tsaya a diba a ga menene abin da zai haifar da shi na amfani ya ce mafi yawan jama'a wanda an tabbata musulmi ne wanda wani kakan kakan shi ma musulmi ne an ba shi ko ba a ba shi ba wannan baya sawa ya sha da baya to amma akwai wanda shi in ba ba shi ba aka yana iya barin musulunci yanzu misali ka ɗauki 'yan mushan kiristoci shi yanzu za ka ga akwai kiristin da za ka same shi yana wahala abincin shi sai yayo abincin da zai ci wahala yake amma ba za su ɗauka su ba shi ba amma nan sai a kawo ana ba waɗanda suke ana famar menene su karbi wannan abu daɗin wannan abu da ake ba su kenan ya kiristantar da su to shi yasa duk mutanen da an tabbata waɗanda ko an ba su ko ba a ba su ba ba gudu ba ja da baya to wannan ba sai an ba su ba kenan sai a dogara game da abin da yake cikin zukatansu musuluncin sun riga sun karba da a ba su da kar a ba su daɗe to shine a nan maza Allah yake cewa inni uudi kauma yace lalle ni nakan yi kyauta ga wasu jama'a akhafu zala'ahu ina jin tsoron karkace ma gaskiya dake cikin zukatansu wa jaza'ahum da kashin hakurin su ma'ana ina jin tsoron in har ba a ba su ba za su iya ja da baya yace amma wa akilu ka aqwaman wasu jama'ar manzon Allah yace nakan meka lamarin su ila ma ja'ala Allahu fi qulubihim min alkhairi wal gina zuwa abinda Allah ya saka a cikin zukatansu na alkhairi wato da wadata ga musuluncin daman sun karba sun ji dadin shi kuma ga wadatar zuciya Allah ya ba su mutane ne ba su da kwadai ba su da zalama manzon Allah sai ya ce minhum daga cikin waɗannan mutane wanda Allah ya cika zukatansu da alkhairi da wadata manzon Allah ya ce amruhun taglib akwai amru ibn taglib shi marwayacin hadisin faqala faqala amru ibn taglib amru ibn taglib Allah ya kara masa yadda yake fada yace ma uhibbu anna li bi kalimati rasulillah sallallahu alaihi wa sallama umran na'am yace wallahi bazan yarda bazan amince a madadin wannan kalima da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada game da ni wato a bani garki na jajayen raƙuma a ce in bada ta ce wallahi ba zan so ba haka wannan yabo da jinjinawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masa yace wallahi ya bi garken jajayen raƙuma a wajena wanda jajayen raƙuma su ne zababbiyar dukiya a wancan lokaci babu wata dukiya mai kima mai daraja sama da garki wanda yake na jajayen raƙuma ya ce wallahi a madadin wannan kalima ta yabo da jinjinawa da manzan Allah ya mun ya ce wallahi ba zan yarda na bada ta a bani garki wanda yake na jajayen raƙon ma don haka wannan kana iya sanya shi a cikin layin hadisai waɗanda suke bayani game da fadala ta wannan sahabi domin shaida ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada kuma wannan yana ƙara tabbatar da annabta da manzanci na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin abu ne manzan Allah yake ba da labari abinda ba a sanin shi sai ta hanyar wahayi abinda yake cikin zukatan jama'a abu asim ya dada a riwayarsa daga jarir yake fada yake cewa naji alhassan ibn abil hassan albasari yana fada yana cewa amrugun taglib ya ba mu labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zo masa da wata dukiya ko da ribatattun bayi manzon Allah ya raba kenan ya ba wasu wasu manzon Allah ya hana su wanda manzon Allah ya hana su ka ringa gunguni suna rarauka manzon Allah ya ce a ni fa kyautata da nake da hikima nake yin ta wanda kuka ga na ba to ga illar da ta sa na ba su wanda kuka ga kuma na hana su ma ga illar da ta sa na hana su sannan malam ya zo da hadisin hadisi na biyar a baban hadi ko mu ce na hudu a baban hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ci- yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inni uudi quraishan ata'allafuhum li'annahum hadithu ahdin bi jahiliya manzon Allah yace nakan yi ma quraishawa kyauta wasu in hana su ba dan komai manzon Allah yace ata'allafuhum ina lallashin zukatansu ne li'annahum hadithu ahadin bi jahiliya domin ba su jima ba rabuwarsu da jahiliya ba na sababbin musulunta ne ba su jima ba kenan rabuwarsu da jahiliya kenan wannan kyauta da ake musu za ta ƙara tabbatar da su su ƙara samun nutsuwa a cikin musulunci don haka wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana kenan irin waɗannan nau'i almu'allafatu qulubuhum kenan abu ne wanda za a ci gaba da yi musu domin a lallashi zukatansu a tabbatar da su a cikin musulunci sannan hadisi na gaba hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle wasu mutane daga cikin mutanen Madina sun faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina afa Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallama min amwali hawazina ma afa'a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo ma da manzansa wato daga cikin dukiyoyi na kabila ta hawazin ma a fa'a abinda Allah ya dawo masa hawazin su ne kabilun da suke zaune a nan hunai wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yake su a shekara ta takwas bayan fatu makka su ne hawazin faɓafika yi udi rijalan min ƙuraishi ne limi a taminal ilir manzan Allah ya haɗu a wannan ganima da aka samu manzan Allah sai ya kirayi wani daga cikin ƙuraishawa manzan Allah sai ya sa a lissafa raƙumi ɗari sai a bashi mutum ɗaya za a lissafa raƙumi ɗari a bashi raƙumi a wancan lokaci matsayin telam yake a yau kamar a ƙirga telam ɗari a ba mutum ɗaya wanda ka ɗauki raƙumi a jika ɗari ɗari ma a yanzu misali kyautar miliyan goma ce a jika ɗari ma ka ɗauke shi balantana akwai raƙumin da zai yi miliyan guda shi ne a nan ya ce fafafika manzan Allah sai ya haɗu yi kuɗi rijalan min ƙuraishin da mi'ata min al'ibid yakan ba wasu mazaje daga cikin ƙuraishawa ya kirayi mutum ya sa a lissafa raƙumi ɗari a bashi saboda yakin hunain yaki ne daga cikin yaƙe-yaƙen da aka samu ganima mai yawa har ma wasu malaman sira suna faɗa babu yakin da aka samu ganima mai yawa daga cikin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yakin hunain faƙalu su waɗannan jama'a daga cikin mutanen madina sai suke faɗa suka ce ya gafirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi gafara ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam an gane kamar yadda ake faɗa na Allah ya gafarta maka ma'ana kuskuren da kai kamar misali ka ce wani na gafarta maka ma'ana kuskuren da kai na yafe maka na kau da kai na manta shine ma'anar gafara domin lafazin al-ghafr lafazin gafara an ciro shi ne daga al-ghafr al-ghafr shine as-satr wa tarqiya rufe abu da lullube shi idan ka ce wani na gafarta ma ma'ana laifin da kamun kenan na rufe shi ba maganar in tado shi nan gaba shine suka ce ya gafirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah ya gafarta ma manzon Allah kuskuren shi su suna ganin kuskure ne Qurayshawa a dauka a basu su kuma a hana su mutanen Madina shine suka ce yudi Qurayshan yanzu manzon Allah yana yana ma Qurayshawa kyauta wa ya da'una mu kuma ya kyale mu suka ce Allah ya gafarta masa wannan kuskure yu'di quraishan ya ba quraishawa wa ya da'una mu kuma ya kyale mu wasu yufuna taqtiru min dima'i alhali ta kubban mu gaya tana diga game da jinanan su mu fa muka je muka yako su muka ceto su ba ta kubban mu suna diga game da jinin su Fala Anas, Anas yake faɗa ya ce fa huddisa Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama bi maƙalati. Wannan faɗa da suka yi sai aka je aka ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama labari game da faɗarsu. Karka yi tsammanin cewa annamimanci ne, annamimanci ba sana'ar sahabbai ba ne. An gane ko? saboda faɗa ce wadda ya kamata a yi ƙoƙarin a toshe wannan saboda matukar ba a toshe ba wannan kafa to bannar da za ta biyo baya Allah ka da ya san ta kuma ko ma ba a bashi labari ba ubangiji ta'ala ba zai kyale ba zai faɗa masa saboda abu ne wanda sun danganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa kuskure su kuma annabawan Allah da manzanni Allah ya ba su tsaro da kariya game da kuskure an gane ko ma'asumai ne to shine anan aka je aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abinda su mutanen Madina suke faɗa na rarauka da suke yi yanzu a ba Qurayshawa mu a kyale mu kuma alhali ta mu suna diga game da jinin su bi za a yi fa arsala ila al-ansar manzan Allah sai ya aika ma mutanen Madina gaba ɗayan waɗanda suke tare da shi a cikin wannan tafiya wannan kuma a lokacin da manzan Allah ya raba ganima ne fa ya ringa wannan rabo a nan shi rana a kirayi mutum a bashi rakumi da nan fa jama'a kun fi kubbatin min adam manzan Allah ya tattara su gaba daya a cikin wata kubba ta jemammiyar fata an gane ko cikin wata kubba ta jemammiyar fata in aka ce kubba ita ce bukka dan daki da ake na tanti to na jemammiyar fata ne maza Allah gaba ɗaya tara mutanen Madina waɗanda suke tare da shi a cikin wannan yaki walam yad'u ma'ahum ahadan ghayrahum manzon Allah bai kirayi wani in ba su ba babu wani ɗaya wanda ba dan Madina ba manzon Allah ya kiraya su kadai manzon Allah ya kebance da kira falamma jitama'u lokacin da suka haɗu gaba ɗaya ja'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musu faƙada sai yake cewa ma kana hadithun balagani anku manzon Allah ya ce wai wani labari ne ya cin mun daga gunku cewa kuna faɗar wata magana ku faɗa mu na ji kuna faɗar wata magana dami ne ne kuke faɗa tasabbut kenan in aka kawo maka wani labari ka nemi tabbatar da haka ne ko ba haka ba ne shine manzon Allah ya ce ma kana hadithun balagani anku wai wani labari ne wanda ya cin min daga gunku wanda ake faɗa an ce kun faɗi kaza ku gaya mun qala lahu fuqaha'uhu masanan su masu tunani masu tsinkayen nesa daga cikin su mutanen Madina manya kenan waɗanda suke masana sai suka ce amma zawu ara'ina suka ce masu hankali daga cikinmu waɗanda suke manya ya rasulallahi ya manzan Allah falan ya kulu shay'an ba su ce komai ba game da abin da kai muna baka labari muna tabbatar maka zawu ara'ina masu hankali masu tunani daga cikin mu manya ba su ce komai ba game da abin da kai wa amma unasun minna hadithun asnanuhu sanade wasu mutane daga cikin mu waɗanda suke masu karancin shekaru yara kankana faƙadu su ne suka ringa faɗa suna cewa ya gafirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fi ma manzansa yau di quraishan yanzu ya ringa ma quraishawa kyauta wa yatruku wa ansar mu mutanen madina ya kyale mu yace yara ne suka faɗa waɗanda suke maganganun nan suke wannan rarauka yara ne amma manya masu hankali ba wanda ba wanda ya ce komai ba wanda ya ce ofan daga cikin abin da kai ya rasulullah suka ce wasu yukuna ta min dima'i ta min dima'i alhali ta kubban mu suna diga game da jininsu mazan Allah sai ya ce inni la uɗi rijala kusan da cewa ni nakan yi ma wasu mazaje kyauta hadisu na ahaduhum bi kufr wanda wato rabuwarsu da kafirci abu ne wanda yake sabu ma'ana ba su jima ba rabuwarsu da kafirci hadisu na ahaduhum bi kufr ma'ana waɗanda suke sababbin musulunta a takaice kenan ya ce nakan yi ma wasu mazaje kyauta hadisu na ahaduhun bi kufur ma'ana sababbin musulunta wanda ba su jima ba rabuwarsu da kafirci maza Allah sai ya ce a matar dauna ya ce yanzu ku mutanen madina ba za ku yarda ku amince ku gamsu an ya zahaban nasu bil amwali mutane su tafi da dukiyoyi zuwa garinsu watarji'u ila rihalikum bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ku koma gidajenku da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa wallahi manzon Allah ya ce rantsuwa nake da ubangiji na matan kalibu na bihi abinda za ku koma da shi birnin ku madina ya ce khairu min mayan kalibu na bihi ya ce wallahi ya fi abinda su mutanen makka za su koma gidajensu makka da shi na dukiya alu gaba ɗayan sai suka faɗa suka ce bala ya rasulallah ƙwarai ya manzan Allah abinda ka faɗa haka ne kadir radina mun gamsu mun gamsu da abin da kai mun yarda mu koma gida madina da kai su kuma su tafi da dukiya faƙala lahum dama Allah ya faɗa ai wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce tafi alkhairi ita ce tafi wanzuwa to ka cokan ku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine sababin dacewa a makoma lahira to su sun koma da manzon gaba daya su kuma sun tafi da dukiya ita ko dukiya dama abu ce wadda take mai saukin karewa faƙala lahu manzon Allah sai ya ce da su inna kum satarauna ba'adi athara atharatan shadida wanda wannan yana nuna mana hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da shi iya tafiyar da jama'a ita ce siyasa tafiyar da jama'a wanda gashi dai kyautar da yayi ba wani nunin son kai ba ne a kyauta ce da hikima komai da hikima a cikin shi to haka ya kamata duk wanda Allah ya bashi jagoranci to ya zamanto a cikin tafiyar da jama'a akwai siyasa akwai hikima shi ne sai ya ce innakum satarauna ba'adi asaratan shadida manzo Allah ya ce wallahi bayana da sannin za ku ga san kai wanda yake mai tsanani mutane za ka ga shugabannin da za su zo manzan Allah ya ce za ku ga son kai mai tsanani in aka ce asara shine wato ka fifita kanka da abin da yake haƙƙi na jama'a ka ware wani kawai don dai ra'ayinka da son zuciyarka ba don ba babu wata maslaha ka fifita shi akan abin da sauran jama'a akan abin da kowa yana da haƙƙi a cikin shi kamar yadda za ka gani shugabanni suna irin wannan bambanci game da talakawan da suke karkashinsu sai ka ware wasu jama'a ka fifita su domin naka ne wasu kuma ka kyale su alhali kuma babu wata maslahar a fifita su akan sauran jama'a ko kuma ka ga su shugabannin iya abin da yake na dukiyar jama'a sun hau kanta sun yi da ciki sun maida na tasu ce sun zaɓi kansu da wannan abu shi ne maza Allah yake ba da labarin cewa lalle da sannu bayana za ku ga san kai wato da handama wanda yake mai tsanani maza Allah ya ce fasibiru ya ce ku ɗau haƙuri in kun ga irin waɗannan abu kar ku ringa hayaniya ku ta da jijiyoyin wuya ku ringa fito na fito da shugabanni kuna yaƙar su maza Allah ya ce ku ɗau haƙuri hatta talqaw Allah wa rasulahu alal haudi ya ce har a kai lokacin da za ku haɗu da ubangijinku shine mutuwa wa rasulahu da haɗuwar da za ku yi da manzansa kenan a filin kiyama a nan alhau taukin da Allah ya tanada masa ana sai ke cewa falam nasir ya ce mu a yau haƙuri ne ba mai haƙuri ne ba mai amma ga abin da manzan Allah ya nuna mana wannan san kai da handama abu ne wanda zai kasance ga shugabanni da za su biyo ba kaga anan manzon Allah yana nuna abin nan da ya keɓance su shawa da wannan kyauta maza Allah ba ya keɓance su bane saboda dangin shi ne a maza Allah ya keɓance su da wannan kyauta saboda sababbin musulunta ne lallashin zukatansu ne ake domin su ƙara nutsuwa su samu tabbata a cikin musulunci wanda musuluntar su hoke nan bayan wasu 'yan kwanuka ana gamawa aka wuce da su yakin hunaini ba duka kwata-kwata da musuluntar tasu da zuwa yakin hunaini yan kwanuka ne waɗanda suke kididdiga ba su samu nutsuwa ba a cikin musulunci don su ƙara tabbata ne manzon Allah yake bance su da wannan kyauta ba don kasancewar dangin shi ne ba a ba wani son kai bane ba amma shi irin wannan son kai manzon Allah yace baya na za ku ganshi a shugabannin da za su nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik